الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يومنا ين العشرين لشدة دوات الرجب جرم الله صلى الله عليه وسلم دبو دا دريه دا أربعين watan turawa muna biyu kenan ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah ya kaddara mana zama don ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na imam al-bukhari a bayan tsallaken sati ɗaya da muka yi satin da ya gabata a dalilin jarabawa ta rashin lafiya kuma haro da gaba da Allah ya kaddara sarwasuwar surukarmu muna neman addu'a Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta zama to hutu a gare ta. Yau za mu tashi darasi ne na hamsin da biyar a lambar hadisi kuma na ɗari nawa kenan? ɗari uku da sittin da tara ko? Babu ƙaunar a rajulun da tsagiri ya bunayya. Babin da mutum zai ce wa ɗan ƙaramin yaro ya bunayya ya kai ɗan ƙaramin ɗana ko ɗan ɗana haka. Kalma ta tautasawa. ba ɗanka ba ne amma an ka tashi kira za ka tada wani lokaci da tawa sukan ce ma yaro haka ɗana ya ka ko zo nan ɗana ko kuma ɗana bari to irin wannan meye matsayin ta cikin addinin musulunci shi ne abin da babin zai karantar da mu lambar hadisi ta 369 imam bukhari ta hadathana abdullah ibn sa'id qala hadathana abu usama hadathana abdul malik ibn humayd ibn abi غنيه عن أبيه عن أبي العجلان المحاربي قال كنت في جيش بن الزبير فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله فقلت لابنه ادفع إلي الجمل فإني في جيش بن الزبير شيم رواية أبي العجلان المحاربي يكي تشيوى دكنشي kuntu fi jaishi ibn zubair na samu kaina a rindinar ibn zubair abdullahi ibn zubair wasu da aka samu rikici da abdulmalik bin marwan da kuma ɗansa abdullahi ɗan abdulmalik ɗan marwan ɗin su suna so ya zamanto mulkin duniyar musulunci gaba ɗaya tana hannun shi shi kuma abdullahi ɗan zubair ya rike tsakanin maka da madina a matsayin shine jagora ya fi cancanta da shugabanci an yi an yi sai ya sallama musu akala shi kuma yana ganin su suka fi kowa cancanta da mulki ba su abdul malik ibn marwan ba wannan inda ya tashi ta jawo har Allah ya kaddara aka rasa ran shi aka kashe shi hajjaj ibn yusuf bacin an turo komanda an kashe an turo hajjaj da karhi ya zo kashe shi to shi wanda yake riwayar ta hadisi din a abul ajlan al muharib yake cewa to ya kasance a rundunar abdullahi ibn zubair ya soja ne cikin rundunar fatuwfiya ibn ammin li sai wani ɗan baffa na ya rasu ko da ba a cikin rundunar ba shi yake shi yana yaƙi amma akwai ɗan baffansa a gefe shi kuma Allah ya mai rasuwa kafin ya rasu wa ausa bi jamalin lahu fi sabilillah sai wasiya da wani raƙumin shi a bada hi a sabilillah a bada hi dan Allah a bada shi a tafarkin Allah ya zo rasuwa sai wasiya ya duba wace dukiya yake da akwai da zai bada wasiya babu sai wani raƙuminsa sai ce to wannan raƙumin mayaƙa da za su je yaƙi fi sabilillahi a ba su amma kalmar fi sabilillahi kawai ya amfani da ita a ba da shi fi sabilillahi fa qultu libnihi to shi abul ajlan sai ya ce da ɗan mamacin ɗan baffansa kenan ko to wannan ɗan baffan nasa shi kuma sai sake da ce da ɗan shi din idfa ilayya jamal ba ni raƙumin tun da dai an yi wasiya a ba da hifi sabilillahi ai ga mayaƙa kenan ko ni kuma ina rinjina abdullahi dan zubair sai sai da haka yace ba ni raƙumu wasiya ta dawo gida fa inni fi jaysh ibn zubair dan ina cikin rundunar abdullahi dan zubair dan ina cikin rundunar abdullahi dan zubair fa qala sai yace idhhab bina ila ibn umar hatta nas'aluhu sai ce tun da haka ne ce tashi mu je wajen abdullahi dan umar sai mu tambaye shi ga wasiyar da babana ya yi ga kuma kai abin da ka faɗa idan abdullahi dan umar ya ga ya cancanta a baka raƙumin shi kenan sai a baka na cika mahaifina wasiyar shi amma ba zan baka ba sai mun tambayi abdullahi dan umar fa ta na bin umar sai muka je jana abdullahi dan umar fa qala sai yace da shi ya aba abdurrahman baban abdurrahman ita ce alkunyar shi inna walidi tuwfiya in ji dan kenan yace mahaifina ya rasu wa ausa bi jamalin lahu fi sabilillah yayi wasiyar raqumin shi a bada fi sabilillah a bada shi a tafarkin Allah wa hadha ibn ammi yace wannan da muke tare da shi shi kuma dan baffa na ne ma'ana baban nawa kamar kawu ne a gurin shi a baffa ne a gurin shi baban iyayen mu dai kenan ko yace to shi wannan da muke tare da shi shi ma dan sa ne a matsayin mai dan baffa wa hadha ibn ammi wa huwa fi jaysh ibn zubair yana kuma yaki a rindinar abdullahi dan zubair afa adfa'u ilayhi aljamal na iya bahi raqum wasiya ta cika daidai da daidai afa adfa'u ilayhi aljamal na iya bahi raqum fa qala ibn umar sala dan umar da ya miƙe zai tambaye sai ce ya bunayya ya kai dan karamin dana ine muhalli shahid na Imam Bukhari yanzu kaga tambaya ya zai bashi amsa amma dan a sa mashi dadi a ransa sai ya kira shi da suna me ya bunayya sai ce masa ya bunayya inna sabilallahi kullu amalin salihin yace abinda ake kira tafarkin Allah duk wani aiki nagari to tafarkin Allah ne ya hutar da shi kenan ko ayi tawili ayi kaza ayi kaza a duk wani aiki da za a yi dan Allah in dai aikin nagari ne to wannan aikin sunan sa fi sabilillah sai ce fa in kana waliduka inna ma awsa bi jamalihi fi sabilillah azza wa jalla fa idza ra'aita qauman muslimina yaghzuna qauman min al-mushrikina fadfa ilaihimul jamala ya ce in ku kai kuma babanka ya yi wasiya fa in kana waliduka in babanka ya kasance innama ausa bi jamalihi fi sabilillahi azza wa jalla yayi wasiya da raƙumin shi ne a bahi a tafarkin Allah madaukakin sarki yace to abin da yake nufi abin da shi Allah da Umar ke so nuna masa in da yace ka bada hi fi sabilillahi to abin da yake nufi mayakan musulmi da za su je yaki sai ce in dai ya babanka ya yi wasiya bi jamalihi fi sabilillahi da shi haka yi wasiya sai ce fa idza ra'aita qauman muslimin in kaga mutane musulmi yaghzuna qauman min almushrikina za su yaƙi mutane mushrikai fadfa ilaihimul jamala ba su raƙumi duk ran da katar da taron musulmi sun fita za su yaƙi taron mushrikai to ka meka raƙumi a gare su wannan wasiya ta cika daidai da abin da babanka ke nufi yanzu ya yi kwalifayin wannan ɗan bakon shi a bashi raƙumi? na? kwamumanta da muka biyo da hadisi ya yi? na'am aikar ku sira mana masallacin tamuwa suka yi tankan-tankan suka taho da shi na ko ka ba mu ansa ko ka saurare mu eh bai dace a bayar ba na wancan faɗan da shi yake wanda ya ce rindinar da ya faɗo a cikin rindina ce tsakanin musulmi da musulmi abdulmalik ibn marwan musulmi ne ɗan shi abdullahi ibn abdulmalik ibn marwan musulmi ne Abdullahi ibn Zubair musulmi ne da haka wannan yaƙi ne tsakanin musulmi da musulmi shine abin da ake kira fitina Allah ya jarrabe ku musulmi da musulmi su kaure fada akan maslahar da kuka kasa fuskantar ta ko akan kuskuren da kuka kasa fuskantar ko akan gyaran da kuka kasa fuskantar juna wannan fitina ake kiranta ba a kiranta yaƙi fi sabilillah a wajen Abdullahi dan Umar isa ce to tun da ku kai babanka ta yi ka ba da raƙuminsa fi sabilillahi in ka ga musulmai za su je yaƙin arna to ɗauki raƙumi ka ba shi wannan musulmi ne yake yaƙin musulmi a ba shi raƙumi ba za a ba shi ba raƙumi ina yake ce masa fa idza ra'aita qauman muslimina yaghzuna qauman min al-mushrikina fadfa ilaihimul jamala ka ba su raƙumi fa inna hadha shi wannan da ka zo da shi wa ashabahu da abokan shi fi sabili ghilmani qaumin suna yaƙi ne saboda gwarazan waɗansu ƙabila fi sabili ghilmani qaumin suna yaƙi ne saboda gwarazan waɗansu ƙabila ayyuhum yada'u tabi' a cikin su wane ne zai zartar da hukunci wannan shine yaƙin kawai da suke wasu suna ganin kamar ghilman ba ita bace ta dace a gurin kamar tashif ne aka samu a wajen masu riwayar hadisin ko masu rubutun hadisi din fa inna hadha wa ashabahu fi sabili fulani qaumin suna yaƙi ne saboda wane ɗan ƙabila kaza yaƙin da yake tsakanin shi da waɗancan ayyuhum ya ba uɓaɓe wane ne zai riƙa zartar da hukunci uɓaɓe zai iya ɗaukan kamar stamp ko kuma abin da in an zartar da wata magana akan ɗauko kan sarki ko stamp ko waye a liƙa to wani abin ana gani an san doka ce daga gurin shugaba ya fito ce wannan shine faɗan da suke ma'ana faɗan dai da suke waɗannan akan shugabanci suke wanda suke fada akan shugabanci ba a kiran fadan su fi sabilillah wannan fitina ce da Allah yake jarrabar musulmi lokaci zuwa lokaci ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faru a bayan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to waɗannan in ta faru ba a iza wutar rigima din mazhabin Abdullahi dan Umar duk yadda kake ganin mutum ya kai da gaskiya gaskiyarsa ta fito fili ya dace kar a yi wannan yakin da aka yi santar da ake yakin fitina za umar bai taɓa shiga yakin ba ya yadda ya ƙaurace ya koma bayan gari ya killace kansa wanda zai ji wa'azi ya ji wanda zai ji shawara ya ji shawara amma shi ba zai shiga ba kuma ba zai bari a shiga wannan yakin ba da haka shi a gurinsa ba yadda za a yi musulmi ya yaƙi musulmi kuma a ce wannan abin fi sabilillahi ne sai dai a kira shi wannan fitina wanda Allah ya tsare hannayensu a ciki abin da ya dace shine su tsare bakunansu da Allah ya kaddara ba da mu aka yaki lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya tsare hannayen mu kenan to mu tsare bakunan ba mu ba hukunci a tsakaninsu shine abin da Imam Tahawi yake faɗa ne a sahabani ko faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahu wanda aka kashe dan cikinsu ne ko mai kisan ma dan cikinsu ne da aka yi ban ruwanka a ciki tilka ummatul qad khalat al'umma ce ta riga ta gabata kabar hukuncin su a hannun Allah madaukakin sarki kuma babban abin da zai gwada maka cewa fitila ce da jarrabawa ce haka malaman tarihi suka karanto in ana yakin yakar junan su suke suna wa junan su raunuka ana kashe junan su suna kuka kuma idan aka kare aka kabbarta sallah lokacin sallah ya aka tsagaita kuma duka haduwa za su yi guri ɗaya su yi sallah a bayan limami ɗaya kuma idan an kama kuma kowa zari takwafinsa a ci gaba kai ka san bala'in ya yi bala'i kuma kuka ake yi masifa ce ko haka Allah ya jarrabu mutane babu yadda za a yi da haka to Allah ya jarrabu al'ummar musulmi ba a azahari da abu ba a tutiya da abun ba a kamba mahi jarrabawa ce fitina ce Allah madaukakin sarki ya tsare mu ta faru tana iya faruwa kuma za ta iya faruwa a kowane lokaci lalle dai abin da mutum zai shi ne in ka gane fitina ce to karka ba da gudunmawa wajen izuzzuga ta iyaka abin da za ka yi ka yi ƙoƙarin sulhu da gyara in Allah ya baka nasara kun ci nasarar gyara shi kenan alhamdulillah in ba a ci ba kar ya zama to abu ne da kullum za a ke zuzuta shi ana kambama shi wanda suka fada a ciki kuma a yi addu'a Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu dan fitina ce Allah ya tsare hannayen mu cikin ta حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناجي جرير daga annabi tsira da amince sabbata a garin yana cewa man la yarham ko man la yarhamin nasa wanda baya tausayin mutane la yarhamuhullahu azza wa jalla shi ma Allah mai girma da buwaye ba zai tsauka ba zai tausaya mashi ba wanda duk baya tausayin al'umma to Allah ba zai tausaya mashi ba to me muhalli shahid a cikin hadisi din babu qawlin rajul li saghiri ya bunayya ya aka kuma ka ce to duk wanda baya jin tausayin mutane shi ma Allah ba zai tausaya mashi ba menene Imam Bukhari ke so kafa hujjar shi a cikin hadisi na na'am na'am to ya ce kalmar tausasa ga kananan yaran ya bunayya yawwa kalmar ya bunayya da zaka ce ma yaro akwai tausayi akwai tausasawa akwai kauna a cikin ta zaka aiki yaro ka dan kama hannunsa ka rike ya kaman dana zai ji akwai sanyi a ransa to wannan tausasawar da zaka yi da wannan tausayin da zaka ji shine dalilin da yasa Imam Bukhari ya koro hadisi to wannan kin gaya wa kananan yara din wannan dana da kalmar mai dadi da kalma mai da ta sanya rai shi kansa idan baka wannan kai ma Allah madaukakin sarki ba zai tausaya maka ba shi da abin da yasa Imam Bukhari ya koro babi din da haka kenan kananan yara da kuke tare da su a unguwa wanda kuke tare da su a gurin aiki da waye suna da buƙatar kalmar tausasawa wannan kalmar kai din nan da tsawa da waye ya kamata ake canja ta da kalmomin da suka fi su daɗi suka fi su nuna kauna suka fi su nuna tausayi Allah ya sa mu dace haddathana hajjaj قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيصة ابن جابر قال سمعت عمر أنه قال عمر yana cewa man la yarhamu la yurham wanda ba shi da tausayi ba a tausaya mashi wanda duk Allah ya zare tausayi ya zare rahama daga zuciyarsa to shi ma Allah ba zai tausaya mashi ba man la yarhamu la yurham mai tausayi ba man da bai da tausayi ba a tausaya mashi wala yughfaru man la yaghfiru ba a gafarta ma wanda baya wa mutane gafara wanda duk in ka mai laifi zai kullace ka yana jiran sai dama ta zo ya rama to shi ma duka kurakuran da yawa Allah madaukakin sarki ana nan tattale da su shi ma jira ake a zo a kama shi da wannan laifi din in dai mutane idan sun ma ba za su kauda kai ba to kai ma Allah baya kauda maka kaga kenan da aljaza'u min jinsil amal kenan in baka da tausayi Allah ba zai tausaya maka in ba ka yawa mutane yafiya ba ka kau da kai ka gafarta musu to kai ma Allah ba zai gafarta maka ba wala yughfaru man la yaghfiru wala yu'fa amman lam ya'fu sanan ba a afuwa ga wanda baya afuwa Allah ba zai afuwa ba ga mutumin da bai da afuwa shi kawai duk abin da ka masa tit for tat kawai in ka mun sai na ma ko yayi mana kan kara sai mu mai na itaci inda ita ce haka ka'idar ka to kai ma a wajen Allah madaukakin sarki duk abin da kai yana nan a rubuce sai an kama ka da shi ba a afuwa a kan shi ita gafara hi ne ka nemi yafiyar a yafe maka ita kuma afuwa laifin za ka yi baka ma ka san kayi ba ko ka san kayi baka nemi gafara ba amma Allah a rufe gurin ba za a kalle shi ba ita ce afuwa a ciki to wanda baya mutane afuwa hima ba za a mishi ba kai ma da yawa za ka ga wani lokacin an cutar da kai wanda ya ma bai ma san ya sani bai ka gyaɗa kai ka tafi kenan kawai ba kuma ba za ka ƙara ta da abun ba kuma ba za ka ƙara rama ba wani ita ce ake afuwa wani kuma ya sanya ma kuskura wani da Allah ta haƙuri ka ce shi kenan kawai kenan ko baya an kwana biyu zai ce maka gaskiya wala mun cutar da kai wallahi mun ma kaza mun ma kaza mun ma kaza sai shi kenan ku je mu ma Allah ya kai mana ai mu muna wa wasu wani ita ce gafara bai san baya ma ka kau da kai wani ita ce afuwa to duk wanda baya mutane afuwa shi ma ba za a masa ba wala yuwaqqa man la yatawaqqa ba za a ba da kariya ba ga wanda baya neman kariya in mutumin da baya neman taka tsantsan to ubangiji ba zai bashi kariya ba kar ya fada cikin tsotsaye kar ya fada cikin hadari ma'ana akwai gurin da zaka ga yana da buƙatar tsantsani yana da buƙatar taka tsantsan to he kai taka tsantsan kai tsantsanin abun sai Allah madaukakin sarki ya taya maka idan an ce guri kaza akwai hadari in an je ana samun gurbatar tarbiya ana kaza karkai da kikirji ka ce a mu ai ba ruwan mu kawai eh insha Allah za mu je mu dawo lafiya kalau kawai ka je ka dafu to za ga an ba sa aka bai an samu tangarda ne wani abu ya faru in wani gurin aiki ne ko wani kalar karatu da in an yi yanayin aikin da ake samu ana iya zamewa ana iya taba kudin al'umma ana iya cin amana ana kaza to yi karatun da ya fi alkhairi yi karatun da ya fi falala saboda watakil in ka yi karatun kai ma yadda wani ya zame kai ma haka za ka zame a gudu don ka'ida ce duk wanda bai nemi taka tsantsan ba ba za a ba shi taka tsantsan ba in ka tashi za ka yi gida ga unguwar da mutanen arziki suke zaune mutanen kwarai masu mutunci masu daraja ya ka tafi unguwar karuwa ya ka gina gida a unguwa ba wanda yake da garanti akan tarbiyar ƴaƴanka kai karan kanka ba wanda yake da garanti akan ka saboda yau da gobe kuna gaisawa da su ka zo ku shiga gida har ku saba su shiga gidanka ka shiga gidansu ku gaisa da wance ku gaisa da wane duk za a yi sabo kuma duk wata fitina na galibi daga sabo take farawa ƴaƴanka lokacin da za su haka za su taso suna gani ana yi a gaban su ba sa kyakkyama abu ba sa kyamar abu to shine ka'ida ta shari'a duk wanda baya taka tsantsan baya neman kariya ita ma shari'a ba ta ba shi kariya kai iyaka gudunka kai iyaka neman kariyarka kai iyaka neman shamaki sai Allah madaukakin sarki ya tsaya maka da aka ce kar a samu mutum da wata baiwar Allah suna keɓe face na ukunsu shaidani ne karka ce kai ka yadda da kanka a ji a samu wani aji da daddare a zauna ana hira a ciki kuma ustazi ne kuma kai da niyyar ustazanci ka ba komai a cikin ranka to in an yi kwana ɗaya an yi kwana biyu an yi sati ɗaya an yi sati biyu to duk abin da biyo baya karka jarrabu kowa ko karka tambayi kowa ko ko karka zargi kowa ka zargi kanka dan baka nema wa kanka kariya ba inda ka nemi kariya sai Allah madaukakin sarki ya baka kariya da za ka yi hirar je kada yamma tsaya akan titi dole da a akara maka assalamu alaikum assalamu alaikum ana kallon ka to wannan nema kanka da kanka kariya kake to sai Allah madaukakin sarki sai ya taya maka in wani abu aka baka na amana tsaya kar ka yi koye koye nuna mutane a fili eh kaza aka samu kaza ne kaza yana hannun mu an yi kaza rubuta a rubuce wani kai rike kaza wani kai rike kaza wani abin da zai kamar takunkumi kake sawa kanka ko wannan takunkumin da kake sawa kanka hile neman tsarin da kake to sai Allah ya tsare ka kai ma karka fada amma an baka an manta an baka an manta an baka an manta wani sa'a hafa kuma abin yadda da kai to wani lokacin in ka zame dan wani mutis a baga ba a gane ba nan gaba ya ƙara zama ba a gane ba daga nan kenan kai ma ka fara jin daɗi ka fara shiga layi ka'idar shari'a wala yuwaqa man la yatawaqqa ba a bada kariya ga wanda baya neman kariya Allah ya tsare mu Allah ya samu dace babu irham man fil ardi babin da yake magana ka tausaya ma wanda suke kasa duk halittun da suke kasa to ka'ida ta addinin musulunci a tausasa musu shine abin da babin zai karanta yace hadathana habs ibn umar qala hadathana shu'ba ana abdul malik ibn umair an qabisata bin jabir an umar qala la yurhamu man la yarham irin hadisin baya wala yughfaru liman la yaghfir wala yutabu ala man la yatubu ba a tuba ko ba a bada ladan tuba ko ba a yin tuba ga wanda baya neman tuba kullun sabo yake yadda ya ga dama baya jin kunyar sabo baya takatsantsa akan sabon baya nema ya tuba baya nadama wannan mutumin Allah baya baya ko baya baya kofar tuba haka zai ta aikata sabon sa haka zai mutu a cikin sabo amma mutumin da zai sabo yayi nadama ya zargi kansa yayi da na sani yace kokarin ya daina to wannan sannu a hankali Allah zai taimake shi je ga kan tuba din wala yutabu ala man la yatubu wala yuwaqqa man la yutawaqqa ba a bada kariya ga wanda ba neman kariya kamar dai da muka wuce a baya حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رجل يا رسول الله wani mutum ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inni la azbahu shata fa arhamuha yace ni wallahi ina yanka akuya la azbahu shata ina yanka akuya fa arhamuha sai in ji ina jin tausayin ta wannan wukar da zan sa in yanka sai in ji duk jikina ba daɗi ina jin tausayin ta ina jin duk hankalina ya tashi la azbahu shata fa arhamuha auƙala ko kuma dai abin da ya ce ‘yan ne la'arhamu shata an azbaha ina jin tausayin akuya in yanka ta wancan in ya yanka ne yake jin tausayi wannan kuma kafin ya yanka ma yakan ji tausayi yakan ji ba daɗi a ransa yakan ji cewa bai dace ba kuma sai an yanka za a ci nama sai yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai manzon Allah ya ce da shi washatu ita kan akuya in rahimtaha in ka tausaya mata rahimakallahu kai ma Allah madaukakin sarki sai ya tausaya maka hatta akuya da kake ganin abinci ce nama ce layya zaka yi ko suna zaka yi wannan tausayin da zaka ji lokacin da zaka yanka ta kuma zaka yi kokari ka nemi wuka mai kaifi ka wasa ta ba za ka bari ka sha wahala ba ana yin ciwon shikenan an kare ka ji jikinka ba daɗi to kai ma alama ce kana da tausayi Allah madaukakin sarki zai tausaya maka wa shatu in rahimtaha rahimakallahu Allah zai tausaya maka sai ce marratani sai da manzon Allah ne ya masa hasso in ka ji tausayin akuya Allah zai tausaya maka in ka ji tausayin akuya Allah zai tausaya maka to a tausayin akuya Allah ya tausaya maka ya kuma abin da ya fi akuya ya kake magana akan yaro ko akan mata ko akan tsaffi ko akan marayu ko akan masu takaba ko akan masu kaza kaga waɗanda duk darajar su ta wuce ta me ta wuce ta awakai to in ka tausaya musu kai ma Allah madaukakin sarki zai tausaya maka yasa yake cewa dama a irham man fil ardi hadathana adam qala hadathana shu'ba an mansur sami'tu aba usama aba usman مولى المغيرة ابن شعبة يقول sami'tu aba usmana ko aka dace ko aban aba usmana maula al-mughira bin shu'ba yaqulu sami'tu aba hurairah yaqulu naji abu hurairah yana cewa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam naji annabi mai tsara da mutum tabbata a gare shi as-sadiqa mai gaskiya al-masduqa abin gaskatawa abal qasim baban qasim sallallahu alaihi wasallam duk sai da ya mashi laqaba ya mai kirari ko shine annabi shine mai gaskiya shine abin gaskatawa kuma shine baban qasim sallallahu alaihi wasallam ya kudu yana cewa la tunza'u rahma ba a cire tausayi ba a cire rahama illa min shaqiyin face daga zuciyar mutumin da yake shaqi mutumin da bai da rabo a lahira duwanda kaji an ce zuciyarsa a wani zuciyarsa ake kashe take wani bai da tausayi kai wani bai da imani aka ba yake faɗa ko in yana so ya nuna tausayi wani lokaci yakan yi amfani da imani da tausayi a guri ɗaya ko ka gaskiya wani bai da imani amma abin da yake nufi baya tausayawa baya bin sannu a hankali to abu hurairah yake cewa manzon Allah ya ce ba a cire wannan tausayin daga zuciyar mutum sai wanda bai da rabo a lahira eh fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ko amana ne فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق إن أنت أشأل القيامة متاني كشي بيوني فمنهم سقي شقي وسعيد أتكين سو أكوي شقي سنة دباس دربو على هرا أكوي سعيد أكوي ما سداتي to wannan wanda ba su da rabon in ka ga mutum bai tausayi ba imani a zuciyarsa ba tausasawa ba bin sannu a hankali alama ce an cire rabon lahira daga zuciyarsa in ya ga wani ya fada cikin mummunan hali kawai ya tuntsire da dare an an baka da an bashi labarin baka da abinci ko yunwa ta takura ka ko kaza sai ke kallon rahin hikimar ka ne an yi kaza sai gane cewa ku ne ba ku da tattali an yi kaza ta a lokacin da suke da dama almubazzaranci suka shi har yanzu ba wani abu da za a yi jira da tausayi ya rusuno gane yake hi dabara sa ta kai ya kukuta to wanda ka same shi da irin wannan rahin tausayi a zuciyar alama ce ta bai da rabu a lahira Allah ya tsare mu حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال أخبرني جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم استبت أجره ياتي من لا يرحم الناس لا يرحمه الله wanda duk baya tausayin mutane shi ma Allah madaukakin sarki ba zai tausaya mashi ba Allah ya tausaya mana abinda muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda muka faɗa zama to akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya samu dace na'am ta karanta ta na ga kamar ta dan yi duhu na Eh ban ji ba tambaya. Su su awai. To. Now. Now. Now. Now. Now. mai tambayar na tambaya magidanci ne da yake da gida biyu ko sai akwai mutane da yawa a gidan ine lagos ko sai kuma ba mutane da yawa amarya ce watakil ita kadai ita ce abuja ko in yana lagos yake nan kawai da ya abinci irin na yau da kullum in yana abuja kuma za a yi harka ko za a yi jarmiya za a yi kaji za a yi waye yau a abuja yake daga shi sai amarya ko wani maharan kata mai sai ce maka ai ta ma waccan an mata ko lokacin tana amarya wannan bai dace ba gaskiya zalunci ne kuma yana daga cikin abin da zai haifar masa da tahi da shagidaddan bangare a ranar gobe alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da mata guda biyu famala ila ihdahunna ko sama da guda biyu sai karkata zuwa ga ɗayan su sai ce ja a yawmul qiyamati wa shiqquhu ma'in zai zo ranar alkiyama ɗaya bangaren na jikinsa yana shanye ba gan shi kamar mai paralysis haka zai zo a ranar gobe alkiyama ana kallon sa an san wanda mai zalunci ne a cikin iyali da haka duk abin da ya shafi ci duk abin da ya shafi sha duk abin da ya shafi makwanci duk abin da ya shafi sutura wani abubuwa ne da za a iya gani a zahiri ko wajibi ne mai gida sai ya daidaita tsakanin iyalansa wajibi ne sai ya yi adalci haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da yake na zahiri sai ya daidaita tsakanin matan shi sai ce Allah wannan shine kaso na cikin abin da zan iya abin da ido zai gani ido zai raba to mutum zai iya adalci a ciki sai ce amma karka kama ni akan abin da bani da iko wannan shine abin da yake zuciya wace ce zan je ɗakin ta in bijin sanyi a raina wace ce zan je ɗakin ta mafi yin hira wace ce zan je ɗakin ta in fi jin daɗin bacci wace ce zan fi jin nutsuwa a ɗakin ta wani abu ne da ba wanda isa ya sawa kansa da kanshi abu ne da yake zuwa daga Allah madaukakin sarki sai ce to Allah karka kama ni akan wannan amma duk abin da yake na zahiri wajibi ne sai an maimaita da haka yanzu matarka da take da 'ya'ya goma da matarka da bata da ko ɗaya wajibi ne ka daidaita su a wajen cefane in tana son ka ta zauna da kai a haka in ba ta son ka ta je ta auri wanda bai da mata sai su ci duk abin da za su ci amma matsawar kana da mata wajibi ne sai ka daidaita su kuma yin kano da abuja ba haramun bane ya inganta a sunnaci ana yi eh gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kofa ɗaya ce amma kowace bangaren ta daban ne abinda ake a wannan bangaren kusan nan bangaren musamman ake a cikin bangaren ba duk da gida guda ɗaya ne Abubakar Siddiq har ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake a Abuja ya kwana ran yasa ana ta rikici a masallaci Umar dan Khattab yana ta cewa duk wanda yace manzon Allah ya mutu sai na sare kanshi ya zare takofi abubakar baya nan ya tafi can bayan gari abuja shi ne da hantsi ya daga duk hayanar cika gari aka ce sai ga abubakar akbala min maskanihi da sulhi sai aka ce sai ga abubakar ya tinkaro daga wani gidansa da yake a sun wata unguwa a garin madina kenan can bayan gari inda ya fi iska to daga nan abubakar ya gangaro abuja kenan aiko amma ba a samu riwaya ba ba a samu labarin da yake nusa ba abubakar ya bambanta abincin da yake cikin gidan uwar gida da wanda yake cikin gidan amarya shine abin da ya kamata masu lagos da abuja su tsare akan yi lagos da abuja don a zauna lafiya a tsare fitina a yi komai amma wajibi ne sai an yi adalci in kowa baya ganin ka allah maɗaukakin sarki na ganin ka na na dayin to hukuncin yin dayin to ko ga namiji ko ga mace dukkanin su haramun ne abin da ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya rina kansa da baki ba zai ji kanshin aljanna ba duk mai rina kansa da baki kuma yana cikin abin da samari ke yi yanzu dayin ko a wajen masu aske wani kuma ga sun siyohi kamar gawayi suna ta gogawa a kansu duk mai gogawa gaskiya tabbataccen hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai su ji kanshin gidan aljanna ba Allah ya tsare mu ko da furfura ta fito ko mutum farin gashi a kansa ko farin gemu a fuskar shi ko a gemun shi yana so ya canja shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a guji abin da yake baki lokacin da aka yi hijira ina ji aka dauko baban Abubakar Siddiq ne aka yi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hannu tsoho iko sai ya ga kan shi ya fari kali fuskar sa ya fari to za ga idan fari yayi yawa da su ma ya ga mutum bai da kyan gani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku gyara kan wannan tsohon man ku dan sa wata kala ku canja wannan fari din amma wajtani busawada ku kauce ma abin da yake da baki ko zai bada baki idan an rina shi da haka sai a duba wani abu mai yellow ko wani abu mai ja ko wani abu mai blue ko ai masa wani rainbow rainbow ko duk babu laifi amma dai a sa baki haramun ne ba a sa baki a jikin gahi dan ya ƙara baki ko kuma dan a rufe bakinsa haramun ne Allah ya tsare mu na'am to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin